أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء مفروض وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناه فأسقيناه وما أنتم له بخازنين وإنا ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة هم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurin a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a bakwai ga wata na Ramadan hijira shekara 1443 wanda ya dace da takwas ga watan 4 2022 Allah mana jagoranci a takaice uwa kamar da aka samu insha Allah wannan jimin shirin daga nan daga nan barkas ahlu sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar akwai tambayoyi za mu takaita abin da lokaci ya samu saura da ya hakuri Allah kai mu gobe ta farko cewa wani ne ke wasa da al'aura har ya hudda mani mai makomar azumin shi to azumi dai ya lalace kuma duk da wasu na kama na kafara gaskiya ba kafara ba ce ba magana mafi ƙarfi lalacewar azumi kuma ɓangare guda ya tuba ga allah subhanahu wata'ala don wasa da al'aura haramun ya tuba ga allah ɓangaren wasa da al'aura kuma nan kuma ya rama azumi tun dai laifi ne gaba daya Allah gafarta mana sai abin da ke bata azumi daga ciki akwai wannan da muka ambata hudda mani ko da ba saduwa bane ba da magana ta ci ko sha duk abin da ke da alaka da ci ko sha da saduwa su da suke bata azumi a takaice ko misali mu ce kamar amai amai ma idan kai ka nema ba zawa bai yana bata azumi sai mas'ala wadda mas'ala ce da jima na yi magana kanta wani ya mai domin wani abu da ya samu na karatu da wani malami na suna mas'alar gado na ɗan zina an uwa wanda muka tafi nan gadon shege abinda ya samu na cewa wani malami a kullum na baku cewa shi lamar addini kullum idan ana magana ba wani ce ba wani ce me madogar kowa sai ga aiki da abin da yake shine hujja sahabbai ma suka yi fatawa wani tare cikin sabon ko yan baya da zai wani hujja sahabi zai iya magana ka saba ma abin manzo Allah bai gani ba dan haka ba wani mamaki wani malami iya magana kuma a samu ne saba abinda na samu daga baya daga cikin hujjoji da suke kawowa na ɗan zirgin gado cewa ƙisar ɗin durai da aka zo da yaro ya ce man abu waye babanka wai kalmar da aka ce man abuka duk da wannan zane ce aka yi wai shi ne hujja ta ɗan zane ma'ana a dangana shi ga wanda ya yi shi na biyu an bar mutum ba uba an ba kuma yi laifin shi wanda ka gana abu ne wanda babu ne ba a hili karara ni bayanin da ya hujja da na kawo a wancan zamani dalilai guda uku ya sa muka dogara na ba da fatawar arziki zai gano a wancan zamani na dogon bai amma a takaice daga cikin sunan abu dawud imam abu dawud babu idan musamman ya yi ba fidiyayi wani da zina babi na maganar da'awar ka yi da'awa ɗan zina na ka yi ya kawo matsalar wanda aka samu tun lokacin jahiliya suke da bayi suka ce biyansu ne daga baya bayan sun zo har ƙarshe da bukatar ƙarshe ba suke da alaƙa da mu akan baba sai ke cewa in kana mai kuna ruwa ya ta hadisi marfu haka manzana ya kurta ya ce wa in kana min amatin lam yamlikaha أو من حرة آخر بها فإنه لا يلحق به ولا يدري idan baiwa ce wadda ba ta ka ba kai zina da ita a min hurratin ko diya ce a harbiya ya zina da ita fa inna la yahmu bi wala ba a dangana wannan yaro ga wanda ya ciki kurbin da shi sai ka ce wa in kana allazi yud'a lahu wad'a'u huwa walad dunya min hurratin kana wa matin ya ce ko da wanda ya zina ko wanda ya zina ya ce ɗan shi ne ya ce ɗan zina ne ko da ya ce ko bai wace ɗan sama disi na na biyu cikin sunan turmizi shi ma babi na musamman ya yi babu ma ja fi ibtalin miras wal jizna imam tirmizi babu na musamman kan bata gadar dan zina bai gado ya kawo ruwaya hadisi marfu'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ay marujun ahra bi qurratin aw amatin fal walad fa walad walad zina la yusu wala yurus abu nisi da karba wani tabi kan shi yace duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya zama mace diya ce ko baiwa wannan ɗaɗan zulmi bai gado ba a gadon shi shi uban shi mai gadon ɗan ɗan bai gadon shi ba ba alaƙa da kanu imam turmuzi ke cewa wani amalu ala hada inda adal ilm anna waladin zina la yusma min abi dan zina bai gadon wannan da aka ce wanda shi bai gado nasu ne karara bayan wannan shine magana ta farko madogara na san hadisin rasul annabi ya ce dan zina bai gado kuma uban bai gadon shi na biyu mu koma a yi fahimta ku to duka wani mazaba gaba daya mazaba ta hanafiya malikiya shafiya hanabila gaba daya kam suna kan dan zunubin gari ukun ko ya ce da shi duk wani sun ce gaba daya haka mashahur yake cewa wanda ma ake danganawa shasabin taimiyya ya kawo maganar gadar dan zina yace maganar manhur magana akwai irin mahalacin sa da jahiliya kayan musulunci wani ya zo daga cikin jahiliya ya zo daga bayan musulunta amma da haka da tuna ya tabbatar cewa bai yi da tuna haka na yi fatawa ta bin baz rahimahullah ya tabbatar ɗan zina bai gado ko kace ɗan kai haka albani rahimahullah albani ma rahimahullah shi ma ya tabbatar da cewa ɗan zina bai gado to wannan suwaye garin bayan kamar wa'annan duk wannan sun tabbatar cewa ɗan zina bai gado kurin sam don haka maganar bayan waɗannan kaga dai ga nasan hadisi marfu'i ga waɗannan mazahabobi na guda hudu kuma ga wani malaman na wannan zamanin albani bin bas su mashawur sun tabbatar da cewa ɗan zina bai gado wani shine madogara kuma yan uwa kowa da take buɗe ma wannan saɓan masu cewa ya gado yau mutum zai iya zuwa alaƙa da wata karuwar da yake so ta ɗora mai ɗaukan wannan ɗa wanda yake kunce da ita alhali shi kaɗai ke zo wajenta ɗan wa dimmi zan mace ba kai da garanti to kai ramanta kai kai ramanta kai kake zo kake kunce ta yanda ka kwanta ita a banza wani ma ya kunce ta a banza a buɗe kowa a ce mutum zai iya gado a wannan hanya gaskiya ba karamar banda bace ba ba banda bace ko da akwai masu fatawar amma buɗe wannan kowa bude kowa ne ta mana ta aikin banza ta da'awar a ɗauko ɗan waje a sa a gidan wani to haka mai haka mai mafa'ida mai magana alwan ma duk ɗaya ne da Allah Allah gafarta masu magana ku da wannan shine madogaran mu Allah Allah Allah ya sama kan didi sai daga cire ku to kenan za mu ci gaba da karatu insha Allah za mu tashi aya ta 60 cikin suratul zumar
بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الله سبحانه وتعالى نبام لابار تشيوى gobe kiyama a hilin kiyama za ka ga waɗanda suka ma Allah ƙarya suka yi ƙarya suka dangana ma Allah tun a hilin kiyama ka yi aje shi gidan wuta tun ka yi sabi za su tashi fuska ba ƙirƙirin kuma ba na aka ƙare ba Allah ce alaisu fi jahannama masawar da mutakabbirin shin jahannama ba ta wadatu ba ta isa makoma ga duk wani mai girman kai kan babban girman kai ɗin gaskiya ibban gaskiya
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم don haɓa labarin mahashar filin kiyama wani ɓangare masu ma Allah ƙarya za su tashi a filin kiyama suka fi ƙirƙirin kuma ƙashe gidan wuta amma Allah zai tsiratar da wainujin lahul da zai taƙawo zai tsiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah bi mafazatin dalilin rabo na arzuta kiyama da Allah ya ba su la ya masu su wala ya zanun su mutane masu tsoron Allah duk wani abu na bakin ciki na damuwa bai samu su ba sa bakin ciki a hilin kiyama Allah sama alamu su ci gaba الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل na'am له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
yan uwa anan Allah subhanahu wataala na tabbatar mana da cewa shine khaliqu kulli shay Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komi kuma wa huwa ala kulli shay'in wakil kaji mahalicin komi kuma shine wakili akan komin shi ba wani wanda ke ɗaukan wani za a ba misali mala'ika mai kulawa da ruwa mai kula da iska wannan wani Allah shi ke gidan shi shi ke ta yi da shi ya bin da Allah ke so ma babu wani abu na Allah da wani- wani ke ɗaukan yaunin shi shi halicci kayan shi kuma shi ne wakilin dukkan halittar shi kuma lahu makalitu samawati wal ard Allah shine mamallaki mai tasarifin duk abin da ke cikin samai da kasai Allah subhanahu wata'ala shi ke tashe da kayan shi gaba daya babu na wani shi ya kayan shi ya halitta kayan shi kuma shi ke kulawa da kayan shi duk ta wutarka ta arziki sama da kasa gaba daya Allah ke tashe da kayan shi ba a hannun wani take ba shi ne mu ya muka koma mutane wajen wani wanda bai shi da abin hannun shi ga mai abin hannun shi da sama da ƙasa kuma mene ne yana hannun Allah ma mutane a yau an ka diba kurin an bar Allah ana nema inda babu eh haka ne wajen duniya an bar Allah kowa ya kama na shi arzikin wane talaucin wane ya kawo arzikin wane ya kawo in shugaban kasa ya sa aka samu arziki a ce shi ya ka arziki kamar ya sa aka samu tsiya a ce ya ka tsiya ga rukusa gaba daya eh eh shi muke so shi daga arziki ko muka san wannan talauci ya kawo da war Allah gaba daya wanda Allah shi ke da bawan shi ke da komi shugaban kasar kai shi bawa ne na Allah Allah ya sarrafa shi dai ga dama ya muku bala'i ko muku rahama da abin da hannun Allah ya zama kun dan banza ta muku bala'i in ya so ya zama kun da kike muku alheri da Allah da hawa da wannan Allah yana muku azaba da bayin mu haka ya muku rahama da bayin mu ku anusu an bar Allah kamar a kama Allah kuma ga Allah wallahi shi ne lahu makalidu samawati ardu Allah shi ne mai hannu mai taska ta sammai da kasai gaba daya wallazina kafaru bi ayati Allah ulaika humul khasirun amma duk sun kafirce mu ayoyin Allah suke musu ayoyin Allah ko rashin yadda da ayoyin Allah wa'annan sune ta gobe kiyama tabbas kula fa ghayra قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
na'am yan uwa wannan aya ta biyo bayan kun san lokacin da manzo Allah ya zo ya kira ya kira da warko sun ne masu hana abin kai bayyana ka a gane to sun buga sun buga sai ka ji ɗanka ya yi imani in ka matsa sai tawa ya barka ya barka gaba ɗaya wani bawan ka bawa da kai mallaka sai ka ji ya yi imani dan uwanka abin ya yi musu yawa suka ga musu iya maganin wannan wuta yanzu abin da za a yi muhammadu ya zo samu zama lahiya shi ma ya yi na a zo da a yi namu na gargajiya kuma kai ma a yi naka haka ne suka dama a zo duka dai haɗin kai ne ka yi naku a kowa a yi nashi ne kai ma ka yi naka mu a yi namun da ka a farko ne duk wanda sun nema gare shi shi ne Allah ce kula ka gaya musu a fagairar la ta muruni a aru da ayyukan jahilu ku yanzu wannan jahilai ta musalla jahilce ka kana ku yanzu a jahilcin ku kuka bar umarnin an bawa tamu wani Allah da kuma samu zama lahiya an bawa wani Allah to gaya musu wala kad uhiya ilayka wa illa alladhina min qablik ka gaya musu tabbas an yi an maka wahayi amma annabawa kahin kai wahayi la in asharakta la yahbatanna amalu wala takununa min khasirin kai ma ba na gaba ki amma an gaya maka cewa kai da duk annabawa suka bata gaba daya duk matsayin annabawa da matsayinka in haka kuskura ka gama Allah da wani Allah zai bata duk aikin da kai gaba daya kuma zaka zama to daga cikin takutai kenan abinda kuke nema bai yiwa nema ta kai da nake ga in dai ga abin da Allah zai bari kidan nan ba jayayya ba tattaunawa kan maganar in bi wani Allah ba bai kuma annabawa kansu ko matsayin annabi in yi ba in san in shi kan Allah Allah bai bari shi in wannan ba a yi ba abu ne aka ce ya ce a kamna aka ce tsakuwa da aka tsoro wannan abu ne na ba mu da tsoro kenan idan aka wa manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam aka ce idan yayin shirka duk matsayin shi Allah zai zai kama shi da azaba zaman to tababbe shi ma to ina ga wani wanda ba shi ba mashi aka ce shirka a cikin rayuwa duk yawan aiki da kasar duk girman gari ɗan kawai tsamman fetur kasa a sha na ƙarama ce ko za ta ƙona garin ko wala shirka haka take duk yawan aiki yadda kasa ta ƙeta a shana a man fetur duk girman garin ko ina wuta ta kama wala shirka haka take yawan aiki duk aikin da kai in dai ka sa shirka da Allah to wannan aikin ka rasa shi Allah baya barin shirka baya wani shirka kuma yana fushi da ita kuma tana rusa aiki gaba daya balillah fa'bud balillah fa'bud wa kum minash shakirin kurin ga ya musu Allah kadai aka ce ka bauta mu kuma ka zamanto daga cikin masu godiya ga Allah da ya maka muwafaqa akan wannan na'am ci gaba
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يشيء وما قدر الله حق قدره مشركي دول ما جمع الله دولي cewa kawarai ba sa girmama Allah haƙiƙanin girma na Allah Allah ya yi ƙarhin a gama shi da wani ko mala'ika ko motsa littace Allah kaskanci ne ga dangana ma Allah wani abokin tarayya da haka rashin girmama Allah ya kai su ga haka a gaya musu cewa Allah ƙasa gaba ɗaya gobe ƙiyama Allah zai jimke ƙasa haka Allah zai naɗe sammai gaba ɗaya ya riƙe sammai bakwai gaba ɗaya da damar shi annabi sallallahu alaihi ya karanta wannan aya yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala zai jimke sammai da kasai zai girgiza shi anar malik anar mulukul arab ni ne mamallaki ina masu mulki kasa suke ina ruwan mulki wannan abu ne tabbas Allah subhanahu wata'ala zai limke sammai kuma ce limkewa ta ƙarshen rubutun yadda kasa ana limke takarda haka ala jima sammai gaba daya wannan Allah shi ya san hikimar wannan ya zai yi amma muna da imani Allah zai damke kasai kuma a limke kasa Allah ya rike ta da handamun shi yace subhana tsarki ya tabbata ga Allah amma shirkun duk abin da suke hada Allah da shi kuma menene Allah ya tsarkaka ya huce haka Allah ce gaba ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون na'am wani fi kafin sur Allah ya ce an yi busa a cikin ƙaho sur kurin ƙaho ya ce kura annan sallallahu ke cewa wa kafa an'u wa sahibul qalb murtaqimin bi qalbi yantazir udhun yantazir udhun cewa annabi ce ina ni na nutsuwa shi ma mai ƙahon ce tuni ƙahon a bakin shi yake. tuni mai ƙahon ƙahon a bakin shi ya shirya shurare busa kurin da busa laka tarafi ya ce busa kuma zai a cikin tsawo haka Allah ka dara wani tsawo ne na musamman Allah ya yi wanda duk ana busawa rawukan kowa kowa da tashi a busa kowa ya mutu kuma a busa kowa tashi shi ne ce wani fikar fisur za a yi busa a cikin ƙaho فسعد من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله duk abin da ke cikin samai da ƙasai zai mutu sai wanda Allah su kura na akwai wasu wanda Allah ya keɓance ba sa mutuwa wasu ce mala'iku wani guda wasu ce marufa al'arshi wasu ce shuhada wasu ce ɗan matan gurin ainihi shi dai ba wanda su ƙararar da ya zuce su wani ne kowa iya kawo na shi su dai wasu ne wanda Allah su nasi sahihi muke magana don haka an masu wani Allah ya kibance wasu bayi a wannan lokaci duk da cewa ƙarshen al'amari Allah sai ya gaba da kowa hatta mutuwar kanta ruwa ta inganta annan salasar mai ita kanta mutuwar sai ta mutu mazala ce za a zo da mutuwa a tsakanin wuta da aljanna a yi kira ya halar janna su juyo har ta alifuna haza kusan wannan wai bisa mutuwa ba kun san wannan sai mun san ta kware mutuwa ce sai a yi kira kuma ya halar na su ma'a kira wuta har ta alifuna haza kun san wannan kowai juyo kalle ta su ce na mutuwa ce manzana ce a nan za a kama mutuwar a yanka a ce kuma ya halar janna wuludun faramot wala ya halar na rafa yanzu an kare mutuwa ta kare mutuwa ta mutu shi kenan ba shi kenan kare ba a lokacin yan aljanna horin ciki ya karu yan mutu kuma bakin ciki ya karu yan mutu allah kiyaye allah ce da za a yi busa a cikin gawo wanda suke cikin samai da ƙasai za su mutu sai wanda Allah ke bance wasu bayan shi wannan kenan busa farko ta summa nufika fihi ukhra kuma za a sake wata busa a cikin kahon dai kahon aka busa kowa ya mutu kahon za a busa ko wata sako abali a hannun Allah kuran wata hikima ce ta Allah kuran a busa a mutu a busa a tashi yace wannan busa ta biyu ana busawa fa idza qiyamun yanzuru sai ga tunan kuma an tashi da tsabari ana kallon juna hasa suka cewa man ba a sana min marfadina a ce haza ma wa adar rahamanu wasu da kalmar sadu za suka ce su kaman yadda kasan kana farkawa daga barci suka suka to wata da mana da barci za su kansu kuma a hilin kiyama abu a jikin suna kallon hilin kiyama sai wasu su tsammanin daga barci aka tashi a ce wannan ba barci ba ne ba wannan abin da allah mai rahama ne alkawari kuma wasadakar musalun manzannin Allah su ne gaskiya ya wace haka za a yi Allah ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون na'am ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون
wannan wata ruwa da imam bukhari ya roto karkashin maganar busa da aka ce za a busa a mutu a busa a tashi wata ruwaya annan sallallahu alaihi wasallam ke cewa bainal fakhatayn arba'un tsakanin busa biyu za a yi arba'in qalu ya aba huraira arba'una yawman qala abaytu qala arba'una sana qala abaytu qala arba'una shahran قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجبة به فيه يركب الخلق رواه البخاري Abu Hurairah labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin busan nan guda biyu 40 za a yi suka ce Abu Hurairah wani 40 kin kwana 40 ne yace na ki wannan hudu na ki hudu suka ce shekara 40 ce yace na ki wannan hudu wata 40 ne yace na ki kuna arba'in ka ce fulani kuna arba'in na zama cikin arba'in kuna ka ce kuna sai ka ce yake bai bayanin komi ya ce jikin ɗan adam komi ƙasa za ta ci banda ajabar da nabihi ajabar da nabihi malamai da sun yi ta bayani menene wannan ajabar da nabihi duk da abin da ya shahara can gindin kwankwaso ta kashi mazamana gadon baya ƙarshen shi na kowa akwai wani bindi-bindi wannan ƙashin da nan wannan shi a shiga ajaba zanabi wannan daga shi ma da muke tabbatar cewa da aka diba wajen halittu na wanda ake kira adn a turanci wajen masu ilimin zamani adn wanda adn shi ne duk wani sirrin kowace halitta daga wannan adn kin nata ake samun halittar sirrinta wanda ana iya mai da ta yadda take ta wannan muna muna da imani yanzu ne binciken malamai ya gano ta wannan mas'ala ce mas'ala ce ta ajaba zalbi maganar wannan adalci na adam wannan binciken na adam wata halitta ce a cikin dan adam hikimar Allah ya tabbata cewa adalci kun aka yi gobara ka kone rumus aka binne tokarka adalci bai gode ba wannan wurin a ilimance ilimin kahure ba a wajen kahure ba sun yi wani sun imani a daina bin ƙorma ko ya ƙone daga ce misali yau za a yi gobe na ƙone rumun abin da ka a nan a ilimin batu ne ba imani ba da mutum ba mana ya da bayan shekarar dubu an azo a yi bincike a za a yi samun ajin ilikin a wannan wurin kuma mu da mu yi imani da wannan halittar Allah Allah ya sa wani abu wanda bai lalacewa kuma daga shi na annabi ya ce fi yurkul khalq wannan abin daga shi ake halitta ko ta halitta tun da annabi ya bayyana wannan halitta ce to mu azina gano adin ne yake na da shi kuma wani ainihin bature ya yarda ta hanyar adn yadda kake haka yantak haka za a same ka ta shi duk yadda mutum yake ta adn ke za a samun shi yadda yake shi haka wannan masu binciken ilimin kimiyya suna maganar yan kulonaji da zasa abin kulonaji suke cewa to wani kulonaji ya baka imani na bature ya imani za a yi tada mutum yadda yake yantak yadda yake muna mutumin imani su ne suke gani gama gami muna mutumin imani da haka kenan Allah wannan za a yi wata bayan wannan busa ta farko za a yi ruwa ruwa ingantatta za a yi wani ruwa wanda zai barbare duk wani adai a saman kasa duk wata halitta wannan zai barbare ta Allah zai ta da kowace halitta yadda take kuma a busa mata rai ta tashi hilin kiyama ya ce wa a sharkatar arzubin rabbiha ƙasa za ta yi haske da hasken ubangiji yan wa'aran nan ba magana rana ba sun kare aiki sun firme rana da wata an gama sun kare aikin su ya kare a ta turmamu ba magana rana su an tsaye da ta yanzu ƙasa za ta yi haske bawa ya ce da hasken ubangiji gurin haske ne musamman za a ga komi ba abin zai boyu yau ka ce ƙasa ce a nan ma duniya ba kuma nake duwar haka ai rana ba ta ba kowai da haske ƙasan da wannan ko rana aiki take ta ba nan haske ta ba wata rana nan babu yanzu haka yau mai cikin haske ko duri duwa yake za ka gaje wajen wajen wajen wajen Japan tun cikin ta kai suke Japan aka mun mun Tokyo a goma sha ɗaya ne a goma sha ɗaya aka mun su tun da sun sun ga aka ganin menu tun sha biyu da ta sabin dare dare da dutse kenan asa mata ba ko ina haske gidan haske na musamman Allah zai haske gaba ɗaya kini kiyama gaba ɗaya yace wodi alkitab za a zo a ajiye littafi wanda kuma na littayi ne na gaskiya wanda babu babu zalunci wanda zuwa mizanin kisa da yawon kiyama falata biyar ta ranar kiyama za a yi je abin awo awo na gaskiya wanda ba a zaluntar kowa komi ya ce wa'in kanin misali habbatin na hadarin a ta yana biya ka fami na hasibi komi ne ne ba a za a kawo shi da suka cewa ma da hadar kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ذاك طبعا ما يجي تئنا ذاك الله وانا كومي بقى بقى بقى من نوع نتاي كدام ما بقى أبو كومي هاو لا ربك suna wani magana don kowa ya samu abin da ya shirka a duniya ga shi nan shi za a je da littahi takardu bincike littahi da gaskiya wanda babu zalunci kuma waje abin nabiyin wa shuhada za a zo da annabawa da al'ummarsu za zo da shahidai na masu shaida na malayu mu ma za mu yi shaida da sauran al'ummomi na duk abin da ka aikata ɗan adam iya buƙatar shaida duk saboda rigimar ɗan adam hannu mai ka ce malaku sun shaida ƙasa ta shaida sun shaida abin da ya yi amma don ba na in gaggama ɗan adam zai shi ba ka kai ba Allah shi Allah bai yadda wani abin shaida bai yadda shaida su ba mukalar da mai ke so a ba da dama gababon shi yi magana ba shi kenan ba iya garnama shi damar na faduwa ƙasa ta hudu duna abu an kawo amma ce shi tsara ba gadon shi alhaira ta yi duk zaune ga shaidar ce shi ba yi ba a ce da faduwa kin sama shaidar ya ce ina so da gaggagar jiki na amma shaida a rike mu na huki baki Allah ya rike baki bai magana shi ta zama ƙarya Allah ya ba sauran abubuwa su yi magana hannu ya magana ne ne buka kaza kawa ta hudu farin shi shi da abin da aka saboda kaga ba gadaba zai ce daman don kulike rigimu ba shi kira kare kuma shi da aka yi ya ce wani wata zama sulhu ci an kuna munazir damu don kulike rigimu da wani kabin shaida shi kamar jami'a zaba ba kun shaida kenan allah zai zo da annabawa da shaidu ba ko zai bai don bilhaq allah zai hukumci tsakanin bayi hukumci na gaskiya allah zai kama kowa abin da ya yi ba Allah zai saka ma masu rauni du'afa na ba sa iya rama don takaici Allah ya rama maka duk ƙarfin mutum duk ƙarfin ikon shi da ya zalunce ka Allah ya saka maka wani cikin dare ya je laba ba ya je gidanka ya kashe ka kwashe duke ka wani ka tara je kwashe take shi ya mai da ka baya baka san shi ba ka baka zaba ka zai da za ka yi kai da bakin ciki shi ya gaci banza haka suka zalunci shi ne wajen ta banza ya soja ka ce kana barci bi sani ba wani maza ka shiga ya tsere a yi take da ba kama shi ba ya mace a shafa akwai kiyama ɗan wasu aka cewa wallahi mutane da hankali duk mai hankali allah ko ba ci akwai kiyama mu yau ne ma a amurka kiyama don an yi sabi kudin shi ke mutu zuwa cuta ya gwada ma karin mulki ko karin jiki ya bige ka duke ka ya amshe ya maka shiga shi ke na kuna ji banza ka tara ka tara ka sha wahala kullum ya zo kwashi shikenan ya ce ya ci banza ba da kai ya kullum ya takeici ka shiga ka mutu ma da takeici kullum an kare ya ci banza haba amma hikimar Allah ce a taro a zalimi a rawa maka in ma bai da dan biya kwashe jinin ka dora mishi a ƙarshe da wutar ko bai abin biya ya dora jinin ka rage ya dora mishi wani iko ne zai maka zai gwada maka bayan da ka iya kurum zai ta kai shi bayan da ka iya shi na hikimar Allah don ka san yi zai farko Allah ya ce annabi ce sai an kawo dabbobi a fara su a duniya akwai kusan akwai daba cikin dimi mara kawo irin stimkiya da akuya mai kawo ta soke ta wata abin ramawa dabba ha allah zai ka dabbobi a hilin kiyama aji su allah ya sa duwa da aka tunkuza a duniya ba ta kawo da ba ta kawo tarama tunkuza tarama tunkuza tarama to kai dai kasar da mutum ba gargara kai kasar da magana da hana ya asa dabba ta rama to ina kai a zalimi da haka allah ya saka ma kowa annabi ce kai dan azatin Allah hatta dan aljanna ya shiga aljanna amma iya haƙin wani sai arama in dan wuta ne bai shiga wutar haƙin wani ya arama Allah haƙin wani bai Allah ya yi maka da haka mutum ya hankali ya cin haƙin mutane Allah ya ce wa qudiya bainahum bil haqq za a yi hukumci tsakanin bayi hukumci na gaskiya wa hum la yuzlamun ba a zalunta kowa eh ci gaba ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ذاك الله يقول ووفيت كل نفس ما عملت an cika mu kowace rai abin da ta aikata kuma ai sakamako ne shi wani sai wanda ke sakawar wa huwa a'lamu bima yaf'alu Allah shine mahi sanin abin da kowa ke cikawa ya kowa sai haka zai saka ba kowa sakamako abin da sai ce ga wata mutum yake cewa innama hi a'malukum husiya lakum thumma wafiqu biha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada zalik fala yulman illa nafsuhu magana kace Allah yake cewa aikin da kuka yi ne ake kididdigewa a rubuta Qur'an da haka wanda ya ga alkhairi cikin kayan shi ya gode mu Allah da ya mai muwafaqa ta aikin alkhairi wanda da kishi alkhairi kai zargi kowa da zikan shi ci gaba وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wasiƙar ladina kafaru ila jahannama zumara an rako ko an koro wanda suka kafirce ma Allah a wani kiyama ga sunan zumara jama'a jama'a kun san wuta mutane kala-kala ne ba su kan ma kala-kala ne kawuran ma kala kowa da ka wuce shi Allah zai ga mutane gurub-gurub kowane da irin nashi kowane da irin tsaye shi za a gama gurub-gurub kowane da irin aikinsu 'yan liwaji ne 'yan giya ne mazanaca ne mushrikai ne kahure ne kowa kowace jama'a irin nata kuma wata bata shiga wata zumaran gurup gurup faujan faujan za ka zafa haka za ka zafa jama'a jama'a faujan faujan suna tahiya an kaɗo su an rako su hatta idza ja'uha sai sun zo gab da shiga wuta futihat abwabu sai a bude kohon su wuta kowa tana rigi duwan da ya san fur wurin gasa a wani abu aka rigi aka bude bub yana wannan bub shi kada iya bijin da shiga ko baka shiga ba wanda san abin fur ƙarfin zahin da yake ciki aka bude wannan ƙarfin zahin da yake shiga shi kada ba mu shiga ciki ba to wuta haka ake mu arihi take ba bude ya zo zo bub ta bude shi da lomu hari a fara to suna zawa ko wani wuta akwai yan gadi wa qala lahum khazanatuha ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا نفسي وي ku da wannan hali ya samu a duniya manzannin ubangiji ba su je muku ba ya tuluna alaikum ayatar rabbikum suna karanta muku ayon ubangiji na kashe a wannan wuta wani zuru na kuma da kayan ba suna muku galgadin wannan ranar ta wani kyama ba muku waje ba ne ba ku ji waje ba ya ake haka kuka zo ne ka kuna ba ku ji wa'azi ba ne ba ku ji magana da mana manzannin Allah ba su kuma wa'azi to annan ne ba gadan kalubala za su tabbatar da eh kenan manzannin sun ji kuma sun musu galgadin wallakin haqqat kalimatul asr alal kafirin duk wannan magana ne ba ta maganin komi an je karshe ne ba koma za a gyara ba Allah ya riga ya hukumtar da kalmar azaba da duk wanda mutarce ba Allah wannan haka za a ma miyagun mutane a bakin kowa ta wuta a musu wannan gori a tada musu hankali kuma shiga za a yi ciki idan da kullu abuwa ba jahannam khalidin fi za ta ku shiga kowa kowa tashi kowa jahannama daban-daban kullum ku shiga kuma an je kenan kawuri khalidin da fiye hala abada ne ba a zuwa a dawo fa bi isa masawar mutakabbirin Allah ce tur Allah wadan makoma ta masu girman kai Allah ke nake da girman kansu in ban gaskiya yake su da haka Allah ke وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
Allah ya ce wasiƙan lazina taƙaw rabbahum ila aljannati zumara na an rako wa'inda suka ji tsoron Allah ubangijinsu zuwa gidan aljanna zumara su ma jama'a jama'a wasu yawan azumi wasu yawan sallah wasu sadaka wasu shahada ko wasu wani jama'a jama'a Allah sama a cikinsu wata ruwaya wadda ta tabbata maza iya ba labarin cewa harkon dufa'a ta harko gurbin ta harko da 'yan aljanna ya ce suna shiga aljanna suna haske kamar wata daren goma sha hudu suna haske ya ce kamar wata daren sha hudu bau suke haske kenan jama'a jama'a ce gurbin ne Allah samu da cikinsu ya ce za su zo zuwa gidan aljanna zumara jama'a jama'a kenan iri-iri su ma kashi-kashi hatta idza ja'uha suna tahiya suna zawwa kowar gidan aljanna wa futi hatta abuwa wa daman kayan su zo da na an bude kowa kurin shiga za su da ana ma bako na karmawa ana jira kurin yanzu kowa a bude kurin an zuba ba zai wuce kurin sai shiga su kuma wa ƙala lahum khazanatuha su kuma anan yan gadin aljanna sai su ce ma yan aljanna salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin za su ce amincin Allah ya tabbata a gare ku eh amincin Allah ya tabbata a gare ku ibtum kun more eh kun more kun dare kuma fadukuluhu halidin ku shiga hal abada gidan wuta yake da shiga iri biyu akwai masu shiga har abada ka hore akwai masu shiga na bayi musulmi masu masu aiki mara kyau za su shiga don horo don hukuma gwalgwadon abin da aka mana hukuma wani za a ƙari hukuma shi hutu wani kuma ya samu ceto ba ida ba haka ne tsarin da Allah yi amma ita wuta tabbas ana shiga wasu wani duk mai inkarin shi iya ture ayoyin ƙur'ani da hadisai inganta ya tabbata za a shiga a huta ga wa'inda su yanwa masu mawai inkarin maganar wai maganar shiga a huta to ya za ka yi da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala faman ya amal mithqala dharratin khairan yara mu'min mithqala sharran yara Allah ya ce duk abin da kan alkhairi zaka yi haka shari zaka yi to mutum ya alkhairi kuma yasa aka ce ana awo ana awo ne aka ce wanda ma'auniyar rinjaya zinihiyar rinjaya a kashe gidan wuta kenan a bangaren da ya kwada da ku? tun ma'auni a awo a kai kuma allah bai zaluntar kowa mutum ba shirka bai da allah aiki ne na lahi ya salla ya azumi ya misali ya zina misali ko shan giya allah mai azaba ya shan giya da yawa misali ko ya zina da yawa an mai akuba an kashe gidan wuta dalilin zina da yi to sallah wanda yi allah kuma allah ba a zalimi ba ne Allah ya ce yana kama kowa sakamako akin da yi komun da aikin shiga gani to za ka kace wai shi ke na shiga abada ne kana ka daga da mala zalunci ta ga wannan shi ne zahirin ayar ƙur'ani da suna ingantatta wasu bayi za su shiga wuta su wuta don hukuma ta Allah abu su sai laifi kuma sai an yi alkhairi an yi awo sai jinin ai rinjaya ce da jinin rinjaya ce aka shiga wuta kin za a yi zuwa a yi kowa baki gurin kowa kuma a maido ka a saka man wancan aikin da kai kun ganta ruwa bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an hudu an hudu ya ce ku je ku diba mai imani kwatancin zarra idan wata hudu shi inda akwai imani kwatancin zarra kai annabi ce in dai mutum da kalmar shahada ko bai taba aiki ko ɗaya ba in dai yawan kalmar shahada duk azabar da ya shafe da wama manzana ce za a hudu ɗaya ƙarshen wuta ba daga wuta ya ce an hudu shi ya rumus an ba mutuwa ya zama gawani ya ce allah cikin sai musulun ya ce ya allah bala'in ya ishe ni allah bala'in a ba ta kai bin gaya yanzu ya ga nema a kai shi baki baki ma ɗan rage mishi Allah zai ce bawa na kakai yaudara an kai kobar tambe komi ce Allah ban tambe komi Allah a kai kobar ta isa cikin sai musulun Allah ne so ta tana da bawon shi annaba yana dariya ce Allah ubangiji ya bawon shi dariya kawai magana ya ce bawa ya ce Allah a kai ne kobar komi ta isa kakai yaudara bawa ya ce bane yaudara Allah ya ce Allah a kai ne ta isa aka shi kowa aka shi kowa sai diba ya diba sai tsaka can gaba ce Allah waje wala manzo Allah ce Allah mai da dariya yau bauta dariya haka Allah sai ce Allah uwa ta waje kaje annabi ce ana wannan hudu waje haka hudu shi Allah ya tattauna ce bawon shi tattauna bawon shi ne da Allah ha hudu shi ne waje idan an hudu shi Allah ce annabi ce zai juya yace alhamdulillah da najani mik na gode ma Allah da ka tada daga nake zai rantsuwa da Allah bai ba kowa alkhairi da bashi sai rantsuwa da Allah abin da ɗansu ba kowa duniya kuna a hudu shi ne wani a hudu shi ne barta zai shuya ce allah na gode ma allah zai raba da bala'iki eh bishiga aljanna ba bishiga aljanna ba bishiga aljanna kuna shi abu abin da kamar shi kuna hudu shi kuna ita kai an bai abu abin da ba ba kowa duniya ba a hudu shi da hudu shi kuma ta kuna sannan ba kuma za ce kama hanya to annabi ce wannan za a sa shi wani wata ba mu alhai wani ruwan musamman da allah shi za a sa shi ka tsoma ana tsoma da an doshi ya koma sabo pol da ya zama gawai ya zama gawai tun ba mutuwa ba mutuwa ta ya zama gawai a nan rumus ya zama gawai za a sashi wannan mauna ya ana sashi da abu shi gaba daya fata sabuwar pol kyakkyawan jikin ɗan aljanna ta kwan sai mutu gidan aljanna mun hata Allah kai mai yawar kurkuku ne kuma shiga Allah kai mai cikin yawar kurkuku gaskiya yace kenan za a zo da su wa futiyat abwabuha an bude kowar suna zanwa da kowa abu ne wa qala mahadaratu ayan garin da su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku tsimtum kun ji dadin ku kun more fadkhulu wa khalidin ku shiga gidan aljanna kuna masu dawama hal abada su kuma suna shiga za su samu kansu a cikin gidan aljanna tsamu da buga su a ciki wa qalu alhamdulillahi alladhi alladhi sadaqana wa'ada za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda sadaka na wa'ada ya gaskanta mana alƙawari da ya mana gidan aljanna ga shi da muna ciki Allah ya gaskanta mana alƙawari da ya mana wa awrasana al'arada natabawu min aljannati haythu nasha gashi Allah ya gada mana gidan aljanna me ta kuna da mana gado kan mallaki abin da ba zuwarka ba abin da kai Allah baka kamar gado yake mutum zai sha wahala sha wahala bar ɗan ba su mallaka a tabbas kuma nasu ne eh ya gara ma zai masu raka ma eh ya gara ma zai ba wanka ko kabar kananka ko wanka kana kyauta mai yanzu ka mutu ya gara ma zai bashi ta koma tashi ya gara ma ya gara ma ya masu raka na gware ne ta koma tashi dukiya ba abin da ya na wahala ka wahala kuma kabar mishi amma kuma shi ke mallakar ta ko to ta ma aljanna abu ne ba abin da kai an baka kyauta kuma kamar na kai za ta godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gada mana ƙasa gida na aljanna ga mana na tabawu min aljanna ta haifu na sha muna yawo gidajen muna aljanna muna yawo inda muke so an ce kai da an ce mulki na aljanna na bace duniya so goma za ka da abin da Allah so wannan kudin shi ɗaya ne shi ɗaya ne za a ba wannan mulkin duniya so goma ba dukiya amurka ba ko dubai ko ina ne ko ina ne kasa ta mai arziki duniya gaba ne su goma talaka da su ce muna allah ya gada mana kasar aljanna muna yawo inda muke so wa ni'i fa ni'ma ajrul amilin Allah ce ma da la da ladan masu aiki Allah samu cikin masu aiki Allah kan gobe mu san sha Allah ayat da da da da
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
وترى الملائكة حافين من حول العرش ذاك ga mala'iku a wannan rana sun zagaye al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da godiya ga ubangiji ma kun san mu dauka al'arshi su za ku ko suno ne ya harfi fakon yau mutum zamani ne ya harfi fakon yau mutum zamani su takwas ne takwas ne Allah ce takwas ne ba goma takwas ne Allah ya ce to wanda malaka wanda kada arshi manzo Allah ya ce daya a cikin su an sa ban tabbata girman su daya a cikin su daga wannan kunnan nashi wannan wannan wannan wannan fata kunne ta kasa wannan mai lake lake zuwa ka hade shi ta hiye shi ka 700 700 ba ba girman shi ba a daga kaman kunnen wannan fata kunne zuwa ka hada shi ne ta yi shiga 700 ina ta girman ƙasa ko sama wannan ɗaya ne a cikin malaku takwas matakwa al'arshi ɗaya ne a cikin su takwas matakwa al'arshi ya ce za ka gansu min haula kewaye da al'arshi yusabbihu ne bi hamdu rabbihim suna tasbihi suna gode ma ubangijinsu Allah ce wa qadu bainahum bil haqq Allah ya riga ya hukunci tsakanin bayan shi hukunci na gaskiya wakilin alhamdulillah rabbil alamin za tabbata da godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya Allah kai mulai a cikin imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته